اللهم صل على فاضل لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق صدره وامتداده العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وأن تكون له عاقبة الدير إنه لا يظلم الظالمون
Allah ya ce wa ƙala Musa rabbi rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu ad-dar wa qala Musa annabi Musa yace biwawu ana karanta shi da wawu kamar qira'ar da tawon wa qala Musa wa biduniya a wata qira'ar ana karantawa ba tare da wawu ba ai qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda annabi Musa ya ce wa Fir'auna da mutanensa bayan sun masa inkari suka ce ma haza illa sirrun muftara wannan abin da ka zo da shi na mu'jiza sanda da take zama macijiya da hannu da yake yin haske ba komai bane ba ce sihiri ne abin kirkira kuma ba mu taba wa ma samina bi haza fi aba'il al-awwalin ba mu taɓa jin wannan abu ya kasance ba a cikin labarin na iyayenmu da kakanninmu sai annabi Musa ya ce rabbi a alamu man ja'a bil huda ubangiji na shine masanin ga mutumin da ya zo da shari'a min indihi daga wajensa ad-damir damir min indihi inna li rabbi yana komawa ga rabbi a alamu man ja'a bil huda wato ubangiji na Allah shine masanin wanda ya zo da shiriya daga wajensa wa man takunu lahu aqibatu da Allah shine masanin wane ne wanda kyakkyawan gida na ƙarshe na lahira yake kasancewa gare shi wato waye dan aljanna shine man takunu lahu aqibatu da Allah shine kadai ya san wane ne aqibatu dari gidan nan na ƙarshe al-aqibatu mahmuda fi daril akhirah ƙarshe mai kyau a ranar lahira ga wa take kasancewa Allah ne ya sani amma wa huwa ana fi shiƙaini ba ana muhibbun fi ma ji to bi lalle wanda zai samu gida na ƙarshe kyakkyawa al'aqibatul mahmuda ni ne annabi Musa ba ana muhibbun fi ma ji to bi domin ni ne mafi cancanta ga gidan lahira na aljanna a dalilin abin da na zo da shi na shirya inna hu ka sani shi lamarin yanzu yake la yuzu zalimuna azzalimai wanda suke kafire ba sa taba rabota a ranar lahira
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأعوذني يا هامان على الدين فاجعلني ساحا لعلي أتبع لعلي أتبع إلى إله الموت وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون شكوى فرعون يقول يا أيها الملو يا قوة من من ين أداوانا ما علمت لكم من إله غيري ni dai ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba wai yana so ya wonar da hankalinsu ga barin abin da annabi Musa yake kira su zuwa a yi imani da Allah wai shi bai san kuna da wani abin bauta ba in ba shi ba sai da ba auki dili ya hamanu ala tin ya kai waziri na hamana ba auki dili ka hura wuta ala tsini ga tabo fa aifa da bakalil ajo ka dafa mun birki abin da yake nufi wato a je a buga birki in an buga birki kuma a hura masa wuta a gasa shi yadda zai yi kwani amma kalmar fa auki din ai hura wuta ne kamar a kulla ma auka nuna rajin harfi a tafi a Allah faraitu mullaran da ke tuwo da wa to da yake fa auki dili ya hawa mu ala ne. ai wa kana itiqabuhu ba'da itiqabihi labina abinda yake nufi da a hura wuta ga tako ai bayan an mai da shi ya zama tubali an gina tubali ko mulki da wannan taban sannan za a gasa shi da wuta wakila imamu sauri ya ce wannan kissa dalilin da fir'aun ya faɗi wannan innahu awwalu man ittakaza al-azura wa manabihi shi fir'auna shi ne wanda ya fara yin mulki na ƙasa kuma shi ne wanda ya fara yin gini ne wa huwa allazi allama sana'atahu bi hamana shi ne ya koya wa yadda ake sana'anta birki ga wazirin sa hamana walamma amara wazirin hamana bi bina'i sarri yayin da ya umarci wazirin sa hamana ya gina masa wannan dogon daidai jama'a hamana al'umma da wal fa'alata shi hamana ya taro ma'aikata birkinoni magina wani fa'alaka da ma'aikatan ku ne guroni kenan a tajita ba inda muka suna alfa bannadi har sai da ya tara magina dubu hamsin saboda wannan aiki da fir'auna ya sa shi bannadi wato magina wasu ya ɗi da kulla bannadi wa gawazi wani atiba'i banda mabiya ƙananan leburori wani kujara'i da ‘yan ƙwadago da aka ɗauko su mataimakan aiki asalin wanda kowanne magini ne ƙwararre sai da aka samu magina guda dubu hamsin fa dubikal ajo wal jibr aka dinga gasa wannan birki ko tubali wal jibr da kuma sumintin da suke buga bulo da shi wa rushiral kashabu kuma aka dinga yanko katako wasu dukkan masamiri aka nemo kusoshi fabbalau haka suka gina wannan dogon gini wa rafa uhu suka ɗaga ginin ya tsawo a sama a tattafa a irtifa'an an sai da ya ɗaukaka ɗaukaka da ganyen bugu bima uhadin min al-karfi a zamanin a duniya ba wani gini na wani makaluki da ya kai tsayin wannan gini da fir'auna ya sa hama da ya gina falon ma fara guya yadda suka gama wannan gini ilka tsakira aunu fauka ne bi auna ya hau kama wannan ginin wa mara bi mashabatin sai ya umarni da wata hema fa daraba bi nawu sama to la shaba kamar mashi ne da ake jefawa da hannu fa daraba bi nawu sama sai ya buga ta a shashin sama ya jefa mashi faradatu ilayhi sai mashin ya dawo masa wahiyya mulakakatun daman tana mai cuɗanya da jini sai Allah ya sa aka rike mashin aka shafa mata jini aka dawo masa da ita fa qala sai ki qad qatantu ilaha musa hakika duka na kashe ubangijin musa tunda ya jefa mashi sama a saman jini da ba mai tsawon kuma mashi ya dawo masa da jini وكان فرعون يصعد هذا السرع راكبا على البرازين فرعون ينا هوا كان wannan dogon gini yana mahayi akan ingalman doki guda biyu da aka daura masa darkuwa wa ba'atha Allah Jibril alayhi salam sai Allah ya aiko malaika Jibril alayhi salam inda gururu shamsi da ya faɗi wala na ba fir'auna ya sako da gulun mutane sun wasu فضربه بجناحه سي ملائكة جبريل يبكي wannan ginin da fuka fikin sa fa adahu salatu ilayhi sai ya yayyanka shi yanki uku id'atun wa qad ala asr fir'auna yanki na farko ta faɗowa a rundunar fir'auna fa qatalat minhum alf alf ta kashe mutum dubu sau dubu miliyan kenan minhum daga cikin rundunar fir'auna wa qitatan wani yanki na biyu kuma wa alfil bahr ta faɗa a cikin teku wa qitatan yanki na uku wa alfil maghrib ta faɗa yammacin garin Misra wa lam yabqa ahadun inda ta faɗa a yammacin nan ba wani mutum amala da ya yi aiki fiskari cikin dogon jinin nan amala kowane irin aiki ya ko kasantar aikin illa halaka sai da ya halaka da yin faduwar wannan yanki a yammacin misra wannan shine abin da ya faru bayan fir'auna ya sa a gina masa wannan dinan shine Allah ke ba mu labari wa qala fir'auna ya ayyuha al-madawu ma alimtu lakum min ilahin ghayrihi ba san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba a aukidini ya hamanu ala tsini ya kai hamana waziri na ka je ka buga mun birki kuma a gasa shi ba da alli sarhar sai ka sanya mun a bene ai kasra shi ne a sarhudu dogon bene aliyar maɗaukaki wanda zan hau la'alliya watakila ni an tsaliu ila ilahi musa zan je na tsinkayo ubangijin annabi musa ai ma'ana an zurru zai zan je na gano shi wa a kifo alai na tsaya a gabansa na ce kai ne ka aiko musa zuwa gare ni inda har yana maganar wa a kifo alai kaga ya tsaya a gabansa zai yi tambaya ke wa inni domin cewa ni la'azuru wallahi ina zaton annabi musa min al-kazibi ne yana da cikin masu ƙarya fi fi da'i ilahan akar cikin da'awar da yake yi wa akwai abun bauta daban wanda ba ni ba wa annahu rasulahu da da'awar da yake wai shi manzo ne na wani abun bauta wanda ba ni ba wastakbara واستكبر هو وجنوده بالأرض بغير الحق بالأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو الله يكشي فرعون كي يجل من كي هو وجنوده شيدا لجنة كانت في عرض أشياء قتل مصر بغير الحج كما باتارد بالكيابة وظنوا سنة أنهم شيء ورسوه إلينا لا يرجعون بضاء داول سنجوا قريبنا بالبناء للفائد وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون للفائد كنا cewa ba suna da tabbata su dawo gare mu in ji Allah wani mafuli shi ne layu da wani suna da tabba za a dawo da su balagar lahira a kan nawa فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah ya ce fa akhadnahu sai na kama fir'auna wa junudahu shi da rundunar tasa fa nabadnahu sai muka jefa su fil yammi a cikin teku ai qarahnahu muka jefa su a cikin kogi almalihi mai zanci fa guri ko sai aka dilmiye da su a cikin wannan kogi Allah ya fanzo ka duba mana ya rasulullahi kai fa kana aikatu zalimina ya karshen azzalimai ya kasance ina faru ya ta kasance ila halaki zuwa ga halaka imamu sawu yace alkitabu da rasulillah wannan umarni da Allah ya fanzur ka duba Allah yana magana ne da manzon sallallahu alaihi wasallama da yukudira bil mushrikina domin ya ba mushrikai labari da wannan kissa ta Annabi Musa da Fir'aun wa yarju ko wata kila sa ko mu an kubrihim da bal kafircin su wa idabihim da kuma kangare wasu na'am وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
نعم الله يجي واتبعناه في هذه الدنيا لعنة إيه؟ أوه، هكا. و- وجعلناه أئمة يدعون إلى النار الله يجي وجعلناه موسى يفرعون كمثال أنت على الدنيا أئمة جاغولوني يدعون لسكي كلا متاني إلى النار زوا بموسى بدعائهم على دليل كلا سكي ومتاني إلى الشرك زوا بكابوسي wa yawmal qiyamati kuma a ranar lahira la yusaruna ba za a tuka taimaka musu ba bi dafi al azabi anhum da turku dai musu azaban lahira wa subhanahu وجعلناهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين Allah ya ce wa atba'nahu fi hadhihi dunya la'natan wa atba'nahu min fi bi fir'aun da mutanen sa fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya la'natan da ke zuwa aiki zai kadewa duk wanda aka ambaci fir'auna sai ya tsine masa ko bai faɗa harkar gaba a ransa zai ji dai yana kinsa yana tsine masa wa yawmal qiyamati kuma a ranar lahira hum fir'auna da jama'ar samirar makabuhi da suna daga cikin ababen munanawa ai al-mubadi na ababen nesan ta gabar rahama al-makabuhi na ismu maful ne na al-kubu ko al-kabihu al-kabihu mummuna an kace kabuha yayi muni to makabuhu abun munanawa kana al-qiyama su min al-makabuhina suna daga cikin waɗanda za a munana musu azaba al-mubadi na ababen nesan ta gabar rahamar Allah na'am ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما من بعد ما أهلكنا القرون الأولين فكائب للناس فكائب للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب وأن إكبار من الله لقريش labari ne Allah yake bayarwa ga Qurayshawa kafiran Makka imtinani da irin baiwarsa da yayi ala bani Isra'ila kan kabila bani Isra'il in halaka zumal mafiya yayin da Allah ya halakar da al'umman da suka shuɗe lamma anabi yayin da al'umman nan suka yi kangara wa kazzabu rusulahum suka karyata manzanninsu wa saru fi zamani fatalatin su kuma sun kasance ko kuma sun kasance cikin zamanin fatara yakewar wahayi bi inzali taurati aka faɗa musu da at-taura bi yata'abbadu bi hada su kota wa Allah da ita wal maqsud min zalika abun nufi da kawo wannan kisa idadun ni'ami kidaya ni'imomin da Allah yayi Allah hazihi ummatul muhammadiyya ga wannan al'umma ta annabi Muhammad Allah ga ya musu irin kafirci da gangalar da kafiran farko suka yi aka hallaka su su kuma gashi suna yi Allah ya kyale su ko za su tuba ko za su shirya wal ma'ana kama anzala ala Musa taurata wa qaumahu kamar yadda Allah ya saukar wa annabi Musa at-taura wa qaumahu fi fataratin wa jahada a lokacin mutanen annabi Musa suna cikin yankewar wahayi wa jahada da kuma jahilci to haka nan anzala ala Muhammadin al-Qur'an haka nan Allah ya saukar da annabi Muhammad littafin al-Qur'ani wa qawluhu shi ma a lokacin mutanen da Qurayshawa fi fataratin suna cikin yankewar manzanci wa jahalin da kuma jahilci da ya haka dubi domin su shirya da wannan littafi na alkur'ani shine Allah yake gaya musu an yace wa laqad atayna Musa kitaba wallahi hakika mun ba wa annabi Musa littafin at-taura in ba da ma halaka da ulul ula bayan da can mun halakar da al'umman farko da suka shuɗe su ne ƙaunin nuhin mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa sabuda da sabudawan mutanen annabi salihu wa gairun da wani su da irin su mutanen annabi nuhu da sauransu duk wannan an yi su ne kafin banu isra'ila shi yasa aka saukar wa manzon Allah wannan aya saboda kafiran maka su ji kuma yahudawan madina su ji cewa kamar yadda Allah ya aiko annabi Musa bayan yankewar wahayi da jahilci aka ba shi taura ta kore wannan jahilcin to haka nan Allah ya aiko annabi Muhammad a wannan zamanin bayan yankewar wahayi da kuma tabbatar jahilci a cikin mutane domin wannan littafi da Allah ya aiko ya zama basaira linnas basira ce ga mutane halu min alkitabi fasaitin wato jumla ce haliya jam'u basira basair jam'i ne na basira wa huwa ita asali basira nurul qalbi haske ne na zuciya in aka ce albasar haske na ido abu da ido yake gani da shi aka ce albasiratu shine haske na zuciya abu da zuciya take gani take gane al'amura da shi albasar da albasira albasaru gani na ido albasira kuma gani na zuci shi ne nurul kalbi hasken zuciya ai alwalan haskake haskake ne lil qulubi da zukatan mutane sai aka cire sunan zuciyar aka tabbatar da sunan mutane aka ce basaira lin nas asali basaira lil qulubi nas wannan littafi Allah ya aiko shi ne domin ya zama basira ta zuci ga zukatan mutane wa hudan kuma ya zama shari'a ne min dalala daga bata liman amila bihi ga wanda ya aiki da wannan littafi na at-taura wa rahmatu kuma littafi a taura rahama ce liman amila bihi ga wanda ya imani da shi la Allah wata kila kafiran wancan zamani na farko ya tazakkaru na za su azuwa yadda ke zuna bi ma fihi za su azu da abin da ke cikin wannan littafi na at-taura min al-mawa'id na wa'azobi da Allah ya saukara cikin sa وما كنت وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي يا رسول الله ka kasance a gefen yammacin wannan kwari da Allah ya yi magana da annabi Musa ba ai al-maqsud min zalika abinda ake nufi da aka kawo wannan aya min iqamatil hujjati ala man kazzabahu sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar da hujja ga wanda ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani abinda Allah yake nufi a wannan aya kai ku tadbiruna wa da itiyani bi tafasil ta yaya za ku karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zuwa da yayi da labarai daki daki ma hasala labarai abin da ya kasance lil umami sabiqa ga al'umman da suka gabata wa anbiya'in da annabawan wal halu alhali annakum cewa kun ta'lamu da kun sani annahu lam yakun hafiran zalim manzo Allah bai zama to ya halarci wancan abin da ya faru da annabi Musa ba wala mushahidan lahu kuma bai zama shaida ga abin da ya faru a wancan lokaci ba shine Allah ya ce wa ba ku da bijalil garbi ya rasulullahi baka kasance a gefen kudancin wannan fari ba wanda Allah ya magana da Annabi Musa janib dinnan bijalil garbi gefen kudanci zai zama ko aljabal na dutsen awul wadi ko kwalin da aka yi magana da Annabi Musa awul makami ko kuma gulbi domin duka an faɗi su a baya ko bijanibin tsuri ko akwai an yi maganar alwaji akwai kuma alfil bukatin mubaraka ta gina shajarati to a nan ɗayan wannan guda uku ne ko bijanibin jabalin garbi ko bijanibin wajin garbi ko bijanibin makamin garbi وما كنت بجانب الغربي baka kasance a gefen kudanci birnin Musa na annabi Musa idan munajati a lokacin da yake ganawa da Ubangiji ba da kai aka yi babban lantana ka zo yanzu ka bada labari iz qabaina lokacin da muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa al'amura umarnin da muka masa jirri kalafi na manzanci da muka aike shi ila Fir'auna da ainihin zuwa wajen Fir'auna da mutanensa ba ka gudun aka yi ya rasu lallai ga duk mai kana ba da labari wannan hujja ce da cewa Allah ne ya aiko ka wa ba kun sami da shahidin kuma baka kasance daga cikin wanda muka yi shaida ba da zalika ga wannan aikin da Allah ya wa annabi Musa zuwa ga Fir'auna fata fata alamu balantana ka san wannan labari fa tukubira bihi ka dinga ba mutanen ka labari da shi walakin na ولكن عجعنا قلوبنا صدقا عليهم رؤوس وما كنت ثاويا في أهل مدين في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين نعم الله سوى ما كنت ولكن لا عشانا قرونا sai dai cewa mu ne muka faru zamanin nuka ai umaman al'ummai da suka biyo ba'ada Musa bayan annabi Musa fata tsawala alaihim kubur sai rayuwa ta tsawaita gare su ai qalat a amaru rayuwa su sai tsawo daga barin zamanin annabi Musa fa da sun da sai suka manta alƙawuran da Allah ya da su a cikin attaura wanda rakatul ulum ilmomin attaura din ya shafe wanda da alwahayi kuma wahayi ya yanke wafi ila duka a ƙarshe sai muka zo da kai ya rasulullahi rasulun a matsayin manzo wa auhayna ilayka kamara musa wa ghayrihi muka yi wahayin labarin annabi musa da waninsa ai da annal anbiya bani isra'ila domin annabawan bani isra'ila allazina yata'abbaduna bit tawrati wanda suke bautawa Allah da littafin at-taura ka Dawud kamar annabi Dawuda wa Suleiman da Annabi duk da cewa Dauda an bashi zabura wa adana Dauda zabura amma ita babu hukunci a cikin ta wa'azi ne kawai da gargadi a cikin ta shi ma Annabi Dauda yana aiki ne da Attaura wajen hukunce hukunce wa Suleiman da Annabi Suleiman wa Zakariya da Annabi Zakariya wa Yahaya da Annabi Yahaya wa Zalkilu da Annabi Zulkifil duka waɗannan annabawa ne na Bani Isra'ila ka'inu da ba da Musa da suka kasance bayan annabi Musa dukkan su kuma da attaura suke hukunci Allah bai canza sabon hukunci ba sai da aka aiko annabi Isa da Injila tun daga zamanin annabi Musa har zuwa annabi Isa duk da Injila ake hukunci to shine Allah ne yake bada labari attauran ce ana aiki da ita lokaci yayi tsawo fasawala alaihim umur rayuwa ta tsawai da gare su zamani ya tsawo tsakanin su da annabi Musa manzannin da suke aiki da alshawar su ma suka kare littafin ma aka neme shi aka rasa in ba ɗaiɗaiku a hannun su ba wa ma kunta sawiya kuma ya rasulullah ai baka kasance mazauni ba ai mukiman fi ahli bayyana cikin mutanen garin Madina da yanzu kama kuke ba da labarin annabi shu'aibu da yadda kuke da annabi musa a garin madina a lokacin da abin ya faru ba ba kana zaune a garin aka yi ba ta dudu alaihim ayatu la ballanta za ka dinga karanta musu ayoyin mu da suke dauke da labarin annabi shu'aibu a garin madina fa ta'rifa ce sakau ballanta ka san kissar mutanen madina fa tukubira biya yanzu ka dinga ba da labari da ita walakin na daidai cewa dalilin da yasa kake ba da wannan labari kunna mun zamanto murfili na mu ne suka aiko da wannan kissa zuwa gare ka ya rasulullah a wajen mu kasanta har kuma kake ba mutane labari na'am وما كنت بجانب الطور إلا بينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما عليهم لتنذر قوما ما عليهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
Allah ya ce ma kunta bijanibin turi ya rasulullahi ba ka kasance a gefen wannan dutse na turi sina ba in na daina lokacin da muka kirayi Allah Musa an muka ce masa kuzuri kitaba bi kuwa ka riki wannan littafi na alfarma da muka baka da ƙarfi walakin sai dai ba masa sun aiko ka ne ya rasulan layi domin ka zama rahama ga tadikai yin rafika daga wajen ubangijinka litunzir kauman domin ka gargaɗi wasu mutane ma a kawo jin da zai nufa nufa wanda ba wani ya gargaɗi da ya zo gabaninka ko ma'alu makasar su da mutanen maka لعلهم متكيلة وهم يتذكرون الراس وعنتو بوتا وعلى شمكني نعم
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيدينا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نعم musibatu bima qaddamat aydihim walau la tusibahu musibatu ba domin cewa musiba za ta samu mutanen makka ba bima qaddamat aydihim a dalilin abin da suka aikata milan kubri na kafirci wa zai da wani nan fa yaqulu da dinka cewa rabbana ya ubangijinmu laula alkalata ila na rasulan dan ne yasa baka aiko mana manzo ba fa biya aya duka bujur ayoyin ka al-mufassir ya wa aka aiko da ita wa naqulu kuma mu kana sun min al-mu'minin daga daga cikin masu ba da gaskiya da ita wai Allah yana ba mu labari ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka domin kar wata musifa ta azaba a lahira ta afka musu dinga cewa ya ubangiji don me yasa baka aiko mana manzo ba da ayoyinka mu samu mu bi shi mu samu tsira mu zama to daga cikin masu imani to jawabu da za mahazufun ne ma'ana walamma laula qawluhum al-muzammab ana ay la'atanahum bil uquba walamma arsalnaka ilayhim rasulan ai ba domin abin da ya zama dalili na kafircinsu ba la'ajar na wajen hukuma da mu gaggauta musu yin azaba tun a nan duniya wala ma a sanna ka yi manzo da da ba mu aiko ka ba a matsayin manzo ba wannan shine jawabu laula wala ma ja'a mu la haqqu فلما جاءهم العبد من عندنا قالوا لولا أوتي قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساهران كذا وقالوا إنا بكل كافرون
waccan aya ta bayar da Allah ya shauka kuta bilali da kuma kidna daina imamu sauri ya kawo ta magana ta arifai yadda ai kamalan ta hakuri ya muhammad jalibar makarar garbi kamar yadda ya rasulallah ba ka hadarci gefen gudun nan na kudancin wannan dutse ba iz arsalallahu musa ila fir'auna lokacin da Allah ya aiko annabi musa zuwa da fir'auna to fa kazalika haka nan dan ta hujja ni ba su baka halarci gefen wannan dutse na turi ba inna da na Musa yayin da muka kira annabi Musa lamma a san ni kaza lokacin da ya zo wajen ganawa da Ubangiji ba a tafkira tare da mutum saba'in na mutanen sa din da aka bai taura su mu karba a taura da Allah ya ba da labari wa kara Musa ko mu saba'in da rajulan yi katina ya zaɓo mutum saba'in ne a cikin mutanen sa bari Isra'ila domin zuwa ni kaji wato gana da Ubangiji ai ba ka gurin ya Rasulullahi وبين الإرسال وإيتاء التوراة فكان أيكو أنه موسى da manzanci lokacin da Allah ya masa magana din nan ya je wa Fir'auna da kuma bashi a taura na hawa talatin sana ya kai kusan shekara talatin bayan an yi tagwagwalmaya da Fir'auna ne sannan sai Allah ya tafi ya zaɓo mutum saba'in daga cikin mutanensa su je a ba su littafin attaura wa haza wannan magana da Allah yake wa manzon Allah cewa ba kunta bidani bil turi wa ba kunta bidani bil kalbi wa ba kunta sawa fi ahli madyana wannan ba bin nazarin lil alamin jismani in ana tsokaci ne ga wannan alamin duniya ta gangar jiki ne ya kamatul hujjati domin a tabbatar da hujja alal خصم أبو تابعين خصوما وأما بالنظر للعالم الروحاني أما إذا أتوك شيء عالم تا روحاني وروحي لا الأدب بغنغر جكيبا فهو حاضر رسالة كل رسول manzo Allah yana mahalarci manzanci dukkan wani manzo duk wani manzon da za a aiko to manzo Allah yana tare da shi lokacin da ake aiko masa shi da wannan manzanci wa ba wa qala wujudatun adama da duk abin da ya abuka wani manzo tun daga annabi adamu ila an zahara har zuwa lokacin da manzo Allah ya bayyana bi jismihi sharif da gangar jikinsa bai daraja ta dan adam walakin sai dai in babu sauran la yusadu bi ahlul jinadi ba a magana da irin wannan ga masu kangara masu inkari ba za su yi da wannan ba za su yi ai ga zahirin alqur'ani ya ce wa ma kunta bi janibi turi ila da ila wa ma kunta bi janibi bi janibi al-karibi wa ma kunta sawun fi ahli bayan ji Allah ya kula to wannan ana magana ne a alamul jismani alam na jiki amma a alamul ruhani ba wani manzo da za a aiko face manzon Allah yana tare da shi a ruhi saboda shi manzon Allah ai manzon manzanni ne tunda kowanne sai ya yi alkawari da Allah zai yi biyayya ga manzon Allah in ya riski zamanin sa zai ajiye manzancin ya bi shi sannan Allah zai ba shi manzanci ka kaddarawa da za a samu wanda da cikin manzo ya ki yadda da wannan sharaɗi ya ce shi bai shi bai yadda ba to da Allah ya shafe shi daga cikin manzanni da bai ba shi manzanci sai Allah ya ce falamma ja'ahumul haqq shine ba yayin da gaskiya ta zo wa mutanen makka shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam din indina da godon mu insha Allah qalu sai ka tare mu muka ce da wala ku ce bisa da mu ce Musa dan me yasa ba a ba shi irin misalin abin da aka ba annabi Musa ba min al ayat na mu'jizatin nan kalibul bayda kamar hannun annabi Musa da take yin fasikin nan wal aza da kaddasa da take zama macijiya wa gairi ma da wasu waɗannan hujjoji da aka ba annabi Musa aure kitaba ko kuma a'a me yasa ba a bashi littafi irin yanda aka ba annabi Musa littafi ne jumlatan wahida ba a bashi littafi a dunkula ba domin ita a taura an sako da ita ne a rubuta a cikin alluna ka gane ai kamar da Allah yake gaya mana a suratul al-a'raf wa akazal alwaha ko wa kaza lalwaha ba farko ayat da ke nema wallan ma ka kata an musal gababu a kalalwaha wa fi dukkan ya hudan wa rahmatan lil ladina hum li rabbihim yarhamun ko haka ayat take ba yayin da Allah Musa fushin sa ya sauka bayan ya dawo ya ga mutanen suna bautar maraki ai ya zubar da wato alluna a tauratun ya ce ya kama ɗan wasu annaba haruna yana jan gashin da da gemu ake zurruhu ilai ba yawwa wa alƙal alwa ya ke fanta alluna a taurat wa kaza birasa ake ya kama kan ɗan wasu annaba haruna ya zurruhu ilai yana fuzgowa zuwa gare shi saboda ya yi fushi yana ga kamar sakata annaba haruna shi ne ya jawo ya kyale su har suka bauta a ɗan balaki bayan ya tafi kula gashi da ubangiji to da shi annabi haruna ya kawo masa uzurin sa kamar da zuwa cikin suratu ayi cewa la ta kudu bi zai fi wala bi ra'asi in ne kashi su aka kula faraka ta bai da bai da wa lam tarku qawli ko to ne kalbu uzurin sa sai fushi ya sauka shi ne wala fa ka ta abusa da gado a kazan alwa lokacin da fushin nan ya saukaka da annabi Musa to sai dai kuma ya tattaro littafin Allah a sauran da ya jefar. Kaga wannan duka ya nuna maka an ba shi a sauran ne jumlatan wahida. To shi ya sa za ka duka kan sa cewa dan me ya sa ba a saukar da alƙur'ani jumlatan wahida ba. A dunkule kamar yadda aka saukar wa annabi Musa a taura. Shi ne ma'anar laula utiyamu misla ma utiya Musa. don me ya sa ba a ba shi irin abin da aka ba annabi Musa ba ko dai min al-ayati kan yadda bai za wal asa ko kuma a al-kitab shi ma ba a ba shi nasa littafin mutum da kan wahid Allah ta'ala ta Allah ta'ala ya ba su amma yace a wa lam yakfuru bi ma utiya Musa min qabl shin su ka jira maka da suke cewa a ba shi littafi kamar da aka ba annabi Musa a dunkule shin su din ba su kafin cewa abin da aka ba annabi Musa ba tun da farko a haisu ƙaru yayin da kafiran maka suka wasu magana fi cikin annabi Musa wa bi Muhammad da cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Yahudawa suna magana da attaura suna karanta attaura suna cewa ai littafi ne da aka saukarwa annabin su Musa shi ne annabin da suka yi imani da shi idan kuma annabi Muhammadu yana kiran su zuwa ga yin imani to sai kafiran maka su ce kahira ne da annabi Musa da annabi Muhammadu dukkan su masu sihiri ne abin kira da ce wata kira'a kawo sihirani suna nufin alƙur'ani wa taurat in sahirani ne da ibnu fahimi suna nufin annabi Musa da annabi Muhammadu masu sihiri in kuma kira da take wa kawo sihirani ta zahara to suna nufin wani alƙur'ani da a saura duka sihiri ne guda biyu ta zahara da suke taimaka wa junansu in sahirani ne annabi Musa annabi Muhammad yanzu yana kare annabi Musa ne yana taimaka masa in kuma sihirani ne to a taura da bijilan kowanne yana taimaka ɗan uwan shi ne ta zahara ai ta'awana sun taimaki juna wa ƙaru kafiran maka sun ce inna cewa mu bi kullum ga kowane ɗaya minan nabiyyi daga wannan annabawa guda biyu idan sahirani suke nufi wani kitabai da littattafan guda biyu idan sihirani suke nufi dukkansu kafiru da mun kafirce mu mun kafirce wa annabi Musa ba mu yarda da shi ba suka san mun kafirce wa annabi Muhammadu ba mu yarda da shi ba suka san kafirce wa duk tafan nasu za a taura da kuma alqur'ani na'am
قل فاتوا بكتاب من عند الله هو عليه منهما
wancan kawai za da suka ce ƙalu shahira ne ta zahara asali wai suna nufi bi tasdiqi kullum minhum al-akhar saboda kowanne ya gaskanta dan uwansa a taura yana gaskanta alqur'ani ne qur'ani yana gaskanta at-taura annabi Musa yana gaskanta annabi Muhammadu annabi Muhammadu yana gaskanta annabi Musa wa zalika dalilin wannan ko Allah ku fara makkata cewa kafiran makka ba a sura hadan yinu sun aika wasu jama'a daga cikin su ila wa asail yahudu zuwa shugabannin yahuda fil bariya da suke garin madina kasan yahuda a lokacin suna garin madina ne suna jiran sahiba annabi karshen zamani wanda zai fito a cikin su a nasu tunanin kowane sun karanta a littafin su an ce inda zai rayu gari ne mai yawan fishiyar da bidai to dan suka ga duk wani yankin gaba ɗaya ba inda ya kama da inda suka karanta a littafin su kamar madina sai suka je suka tare ɗaruruwan shekaru suka yi ta hayyafa a garin madina wai suna suna zaton a cikin su wannan annabin zai bayyana tunda su ne suke da annabawa masu yawa a cikin su to a garin maka ko babu yabba ya hude kan ka hude kasuwanci ne ya kawo shi in ya ga mutum kasuwarsa zai koma inda ya fito to su mutanen maka da manzo Allah yake kiran su zuwa ga addinin musulunci cewa Allah ne ya aiko shi da addini zuwa gare su to sai suka tashi wasu da kajuna su suka aika su garin Madina wajen Yahudawan Madina su tambaya musu su to lokacin da waɗannan yahuda suka zo madina sun samu yahudawa a wato shirkan maka suka zo Makka madina sun tarar da yahudawa fi idin lau cikin wani idi na wani bikin su da suke yi na yahudawa ba sai a zo a lokacin dukkan yahudawan duniya suna zuwa wannan bikin su tare da malaman su da mabiyan nasu ba sai a zuhu sai mutanen maka suka tambayi yahudawa an sha'anihi alaihi salam game da lamarin manzon Allah alaihi salatu wassalam cewa wani mutum ya fito a cikinmu yana da awar Allah ya ba shi littafi ya aiko shi da manzanci faƙalu sai yahuda suka ce inna nabidu fi tawrat haƙiƙa wannan mutum da kuka faɗa in dai da kuka faɗi kamanninsa da siffofinsa da abin da yake faɗi lalle mun samu labarinsa a cikin at-taura mun same shi bi za'atihi da kamanninsa wasu faɗi da siffar kaga nan ya kamata su ma yahuda su zo su yi cabba su yi kauya ke sun tabbatar wa kafiran makka su ba ganinsa ba suka yi ba labari aka ba su da irin kamanninsa da abin da yake faɗi suka ce lalle mun samu wannan labarin a cikin littafin mu za a taura littafin mu ya ba mu labarin kamanninsa da shugabansa to wannan ma da ta ra'u yayin da waɗannan mutane da kadu na Quraysha suka koma garin Makka wa aqdaruhu bima qalat al-yahud suka ba su labarin abin da Yahudawa suka gaya musu qalu sai suka faɗi ba su kira abin da suka ba suka ce kai da Allah ku rabu da su sahirani tazahara dukkan su masihirta ne da suke taimaka wa juna ko kuma duk littafin na Qur'ani da Taurat duka tsafi ne da yake taimakon juna sai Allah ya ce kul fatu bi kitabin min indillah kul ka ga wa kafiran maka ya ya rasulullahi tunda sun ce da alqur'ani da tauran duka tsafi ne sun ce kai da annabi Musa duka masu tsafi ne masu sihiri ne to fatu bi kitabin min indillah kuma ku zo da za ku littafin daga wajen Allah wanda yake ba tsafin ba ba ƙarya ba هو أحد والشيء لتاكل لذاك هو الشيء لك وذا الله شيء ما في شريعة منه ما لك أي من الكتاب لك القرآن لك التوراة كذو من ذكابا للتاكل لك وذا الله والنبع التوراة للجيلة شريعة tunda kun ce a tawa da dalila tsafi ne ba gaskiya ba ne to ku ku karɓo naku a wajen Allah wanda ya fi zama shirya inda kuka zo mu da shi attabi'u zan bi shi zan ajiye nawa littafin na alkur'ani in dai kun kawo mun daga Allah wanda ya ba alkur'ani shari'a attabi'u zan bi shi in kuntum sadiqina inda kun kasance gaskiya kuke faɗi shi alkur'ani nawa ba shari'a bane fi kawai ku cikin wannan magana ta ku illa zan tajibu na
وما كان لمن اتبع عليه
Allah ce fa in lam yastajibu laka du'aaka bil ityani bi kitabi ya rasulullah in dai ba su amsa maka wannan kila da kai musu na ku zo maka da littafi a hada mafi shiryarwa minhu ma daga taura da injila ba in dai ban zo maka da littafi ba to fa alam ka sani Allah ma yake nuna awa'u cewa su ba suna bin soye-soyen zukatan su ne fi ku bare cikin kafircin su wa man adallu wane ne mafi bata min malika ba wa fiye da mutumin da ya fi son zuciyarsa bi gairu hudan ba na da wata shiriya da ta zo masa ba min Allah daga Allah ai ma'ana tambaya ce inkari la adalla min ba mafi bata fiye da mutumin da ya fi son zuciyarsa ba tare da ya fi shiriya da ta zo masa daga wajen Allah ba inna Allah haƙiƙa shi Allah la ya haɗu da kawman zalimina za ya shirin da mutanen da suke azalimai su ne kafirai wanda suka kila kowa da son zuciyarsu su zo su duk gaskiya da Allah ya aiko ta na'am to alhamdulillah ko mun zo kan gizo alhamdulillah to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya ko Allah ya ba ku lafiya masu lafiya Allah ya sa mana lafiya kuma biyanmu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah bai su gidajen su lafiya wani zayenmu Allah ya gafarta musu in ta ku dawo Allah ya sa mu suka da imani Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce da addu'a masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke taimakawa da cikin da aljihun wannan karatu yana gudana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi fatiha wa salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين